من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu ta shafi na 94 wa ilaika namazij lisu'il khatima bayan mana ya lissafa mana abubuwa guda 90 da ɗaya waɗanda suke zamowa sanadiyar cikawa babu imani allah ka tsare mu to shine yanzu kuma ya ce zai ba mu wato misalai na labarai na mutanen da suka cika babu imani allah ya tsare mu قال الربيع بن صبرة بن معبد الجهني وكان عابدا بالبصرة أدركت الناس بالشام وقيل لرجل يا فلان قل لا إله إلا الله قال اشرب واسقني وقيل لرجل بالأهواز يا فلان قل لا إله إلا الله وجعل يقول دا يا زادا دوا زادا تفسيره عشرة أحد عشر اثنى عشر كان كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب والميزان آه. ما ليتي ربيع بن صبرة بن معبد الجهني yake cewa a garin basra ya ce ya ga wani mutum ya samu wani mutum wanda yake a sham wannan malamin da yake basra malami ne mai botan allah shine sai ya samu wani mutum a sham lokacin yana wato ihtidar shine magagin mutuwa to shine sai aka ce masa wane ka ce la ilaha illallah buɗe baki sai yana cewa shaka bani shaka bani kun san me zai shako wai ya sha ya bashi na eh wato yadda suka saba a kulob shan giya yake ta faɗa kuma haka ya cika Allah kiyaye sa'annan an ce wa wani mutum a hawas aka ce masa wane ka ce la ilaha illallah sai yana wannan da da kuka ji ya ce da ya zada da dawa zada yarensu ne abinda yake ta faɗi kenan shine ya fassara ma wato goma goma sha ɗaya sha biyu shine ma'anar abin da yake ta faɗa yana ta goma goma sha ɗaya goma sha biyu goma goma sha ɗaya goma sha biyu yana ta faɗan wannan haka ya cika ya ce damar mutumin accountant ne dama ya saba lissafi shi ne sai zama ya cika da lissafi a shi Allah ka tsare mu لقد حكي أن بعد سماسرة جاء عنده الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول ثلاثة ونصف أربعة ونصف غلب عليه السلطرة ولدلالي dillali shi ma haka ya zo zai rasu ana cewa ka ce la'ila lallahu sai yana ta lissafi yana uku da rabi hudu da rabi haka yake ta faɗa uku da rabi hudu da rabi uku da rabi hudu da rabi haka nan shi kuma ya shiga wannan ko anan ma akwai shekarar da wani ya zo yake ba da labari don hanyar daga kaduna zaria kwandaktan mota an yi hatsari yana wannan magagin mutuwa amma suka ce ba abin abin da yake faɗi sai kaduna zaria kaduna zaria kaduna zaria har ya mutu wannan kuma ana ji yana ta kaduna zaria allah ya tsare mu ya ce wala ƙarar a ahadul a'imma ba'ad al-husabi wa huwa fi gayatil marad ya aqidu asabi'ihi wa yahsibu وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية أصله في هكذا والجنان الفلاني اعملوا في هكذا ما ليتي ɗaya daga cikin malumma ya ga wani mutum wanda yake shi ma aikinsa lissafi ne ya same shi yana cikin magagin mutuwa bai da lafiya shi ma aka ce masa wato sai ya ga kawai yana lissafi da hannunsa yana lissafi yadda ya saba yi abin da yake faɗi abin lissafi sa'annan an ce wa wani mutum shi ma ka ce la ilaha illallah sai yana cewa ku gyara waje kaza ku yi gyara waje kaza gefen kaza na wane shi ma a gyara shi wato irin abin da ya saba faɗi duk wannan hikayoyi ne na abin da dan adam ya saba bada shi yasa ake san musaba la ilaha illallah shi yasa ake san musaba azkar musaba karatun qur'ani ko rikicewa kai sai ka kama la ilaha illallah wannan haka ake fata ko abu ya ka shiga sai ka ji abin da ya zo ma damun baki shi ya saba faɗa daman abin da yake jiki ya bi jini baki yake faɗa ke amma ya zan wani abu ne daban shi yake zuwa lokacin da ɗan adam kuma bai da control babu yadda za a ce a gyara magana ta ƙare allah ka tsare وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول البقرة الصفراء غلب عليه حبها والاشتغال بها ومن هذا من أحب راكسة أو مغنية أو ممثلا فإنه قد يغلب عليه حبه حتى يموت من عدله أو يموت وهو يفكر فيه mala ya ce an cewa wani mutum cewa ka ce la ilaha illallah shi kuma sai yana cewa wato ko saniya mai kore kore saniyan nan mai kore kore yake ta kiran saniya ya ce saboda yana son saniyar saniyar ta shiga ransa ya ce to irin wannan mala ya ce irin wannan haka masu son mawaka masu son mawaka da masu kiɗe-kiɗe da 'yan dirama idan soyayyar tasu ta shiga ransu to idan suka shiga mamagagin mutuwa ba su suke zuwa san ana ɓoye mutane mutuwan mutane kuma yana da kyau amma wasu abubuwan da suke faruwa lokacin da za su mutu ai bai da kyau allah ka tsare wasu kuma abin da ke faruwa lokacin za su mutu akwai daɗi na nufin abin murna abin a faɗa abin a yi ta ba da labarinsa saboda mai abin da ɗan adam ya saba abin da yake ta yi yau da gobe shekara goma shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in na wani tamanin to kaga cikin ikon Allah in dai an tsare sai kaga lokaci kuma Allah ya ba mutum dama yana furta ta kullum mutum na tasbihi subhanallah wal bakin ya saba fada ya bi jini na kullum mutum na karatun qur'ani to haka nan sai kaga idan abu ya zo sai koda mutum hankalin ya bace sai kaga abin da zai zo bakin kenan Allah ka sa abin da zai zo baki mu idan za mu mutu ya zama la ilaha illallah eh Allah ka yi mana wannan baiwa haka bane zuhurin fi kitabin nasahihi lahu kana yunus bin ubaid rahimahullahu bazaran ya koyi dan mura-mura wa kana la yabi'u fi darafin nahari wala fi yawmin gayb fa akhadha yawman mizanahu faraddahu a bayna hijrayn فقيل له حجرين فقيل له هل لا أعطيته الثانية فأصلح فسادا فقال لو علمت فيها فيه ف- آه فسادا لما أبقيت من مالي قوت ليلة قيل له فلم كسرته قال هد- هدرت الساعة رجلا اهتدر فقلت له قل لا إله إلا الله فامتعد وألحدت عليه فقال ادعو الله لي فقال هذا لسان الميزان على لساني يمنعني من, يمنعني من قولها قلت أ- أفما يمنعك إلا من قولها قال نعم فقال نعم قلت وما كان عملك به قال ما أخذت ولا أعديت به إلا حقا في علمي غير أني كنت أقيم المدة ولا أفقده ولا أختبره فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان ويزن بيده وإلا لن يبايعه mala ya ce ibn zufur a cikin littafi da ya rubuta ana kiran shi annasahi a ciki yake kawo cewa a yunus dan ubaid allah ya masa rahama ya kasance wato yana sai da tsofin kaya amma au yake yana da au ma'auni yana yana da ma'auni da yake au kayayyaki ya ce kuma idan gari ya soma duhu ma baya sayarwa don kada ya je ya ci bai cika mudu ba yana jin tsoron kada ya cika au in ko gari ya hadari ma sai ce shi ya tashi duk gudun kada ya zo bai cika ma'auni ba a skeli ya ce wata rana ana zaune kawai sai aka ga ya ɗau sikelinsa ya buga shi da ƙasa ya faffasa a'a sai aka ce masa a'a me yasa in ma ya ɓaci ne ba za ka ba mai gyara ba sai ya ce ai da na san ya ɓaci da wallahi duk dukiyar da nake da shi ba abin da zan ci a ciki a ce na san ya ɓaci wato na yi tawa mutane awu na da ɓataccen ma'auni kenan sai aka ce to me yasa ka karya shi ka faffasa shi sai ce abin da ya sa na fasa shi yanzu nan ya je ya samu ya je anguwa ne sai ya samu wani bawan Allah yana magagi zai mutu ya ce sai shi da kanshi ya ce masa ka ce la ilaha illallah ya ce kawai sai ya rike bakin shi ya kasa fada ya ce na dage ina ta ce ma ka ce sai kawai ya buɗe baki ya mun magana fa shi mara lafiya ya ce mun ka roƙa mun Allah ya ce mun ka roƙa mun Allah ya ce ga bakin sikeli bakin sikeli ne ya zo ya danna harshe na ma'auni wanda yake awa mutane au da shi wanda yake wakila ana dan rage shi ko na yawa ana danne shi yau ya fara daga wan sai ya na irin wannan ya ce shi ne ya zo da zai mutu ya ga ya danne masa harshe ya ce shi ya hana shi faɗin la'ilaha illallah shi ne sai ya ce ah amma kana iya magana da ni wato kalmar la'ilaha illallah ne kawai ya hana ka faɗa ce wallahi ita ce kaɗai ya hana shi faɗa amma ya bar shi ma yana magana ya ce shi ita ce ba zai iya faɗa ba ya ce kuma ya ce to me kake da shi kana cutar mutane ne da sikeli ya ce a shi dai a saninsa baya cutar mutane bai taba zama ya tauye wani haƙi bai ce sai dai matsalarsa baya dubawa ko sikelin daidai yake ko ba daidai ba ai an gane baya duba cewa yana daidai kan wani a kan zero yake ko yawa kawai sai ya yi au shi ne matsalarsa ya ce daga lokacin sai shi yunus daga wannan lokacin ya ce shi bayan ya fasa wannan suke ya ce don haka daga yau shi duk wanda zai sai kaya na au a wajen shi ya zo da sikelinsa ya auna ya ce wanda bai zo da sikeli ba ma kar ya kara zuwa au wajensa kaji maza ne amma nunan mai gyada ma gyada ma gaga ana dukan kasan gwangwami na na ana awu ana ana coge in ka ga yadda suke a wajen awu aka ana zubawa ana ragewa ana kawo buhuhuna a tokamar karfe ana rage shinkafa ana kawo ana rage siminti gashi nan yanzu ana ta yi duka ana ta ɗifi Allah kiyaye sai katimatu sahibu hamamin munjab a ƙalar rabi' وقيل لرجل ها هنا بالبصرة يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يقول يا رب قائلة يوما وقد لعبت أين الطريق إلى حمام من جاتي فما قصة هذا الرجل يا مخلص العظم كان رجل واقفا بإزار داره بإزاء داره وكان باب بابه يشبه باب حمام فمرت به جارية لها منظر وهي تقول أين الطريق إلى حمام منجاب فقال لها هذا حمام منجاب وأشار إلى داره فدخلت الدار ودخل وراءها فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعها فأظهرت له البشرى والفرق باجتماعهما معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار وقال له يصلح معنا ما تطيب به عيشنا وتقر به أعيننا فقال لها عسى أتيك بكل بكل ما تريدين وبكل ما تشتهين فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها وتركها محلولة على هالها ومدى فأخذ ما يسله لهما ورجع ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثرا فهام الرجل بها وأكثر الذكر لها والجزع عليها وجعل يمشي في الطريق والأزقة وهو يقول يا رب قائلة يوما وقد لئبت أين الطريق إلى أمام منجات وإذا بجارية تجاريه من دهرك من دهك وهي تقول هلا جعلت لها لما زفرت بها هرزا على الدار أو كفلا على الباب فزاد هيمانه واشتد حيجانه ولم يزل كذلك حتى نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة أي يوما وقد لئبت أين الطريق يشير إلى همام من جاب والعياذ بالله Imam Rabi yake cewa wani mutum a Basra wanda aka ce masa wane ya zo shi ma zai rasu ne ka ce la ilaha illallah sai kawai yana cewa ina ina mata mai neman banɗaki ina mai neman banɗaki yana ne yana ta kiran sunanta ina matan da ta zo tana tambaya ina banɗaki yana ta wannan kalmar ina mata da ta zo neman banɗaki haka ne shi kuma ya mutu to shine sai mala ya ce me yake san wannan ita mata da yake ta faɗa ina mata mai neman banɗaki shine ya ce wani mutum ne yana tsaye a ƙofar gidansa kawai sai ga wata yarinya kyakkyawa na ga ta matsu tana tambayin shi ina ne wajen kewayawa banɗaki akwai da ana irin basira da su sham akwai gidaje na wanda ake yi na zagayawa sai tana tambayin shi kawai sai ya nuna mata gidansa ya nuna mata gidansa cewa nan ne tana shiga sai ya bi ta a baya ka kenan fasikancin ya yi niyya da ita ya shiga ya biyo ta ita ma sai ta gane cewa lalle ta shiga me ake faɗa da hausa wancan ko na to ta shiga tarko ita da ta gane haka kuma allah maɗaukaki sarki ya sa tana da hikima sai ta nuna masa ai kawai ita ma 'yar gari ce irin abu ya yi kyau wato daman ita ma haka take so ta nuna masa ba ta da damuwa ta yi murna ma da hakan da hakan ya faru ta ce amma tunda za su zauna su dan huta ya kamata a ce a samu dan abun cece na na abun na yawa da za a ci a sha sakare shi kuma ya dauka da gaske ne sai ce ba damuwa ta zauna bari je ya kawo mata kaya ya je ko ya so musu kayayyaki yana fita ita kuma ta fita ta fice da haka lokacin da ya zo ya kawo kaya ya shiga gida ba ba kowa gina gidan shi ne shi kaɗai ya shiga ko'ina kawai sai ya kiɗi ne bai ganta ba shi ne sai ya fita yana tafiya yana ta magana shi kaɗai yana tafiya yana cewa ina mata da ta zo neman bandaki yana ta wannan abiyar nashi yana ta ina take kawai sai ya ji murya ana amsa masa tambayar da yake yi cewa ai lokacin da ka yaudare ta ka sa ta a daki banda kai sa karfi yaya ba ka sa mai gaji ba bakin kofa yaya ba ka kulle kofa ba wani abin sai ya kara tugunzuma shi ya kara rudewa shi kenan ya shiga cikin damuwa kuma yana cikin wani yanayi kawai sai ga mala'ikan mutuwa sai tafiya shine yasa lokacin da suka ga yana wannan alamar zai mutu sai ana ce masa ka ce la ilaha illallah sai yana rana ta wancan magana yana ina wanda ta ce tana neman ban daki yana wannan kalmar ina mai neman ban daki shi kuma haka ya bar duniya Allah ka tsare mu خاتمة السيئة يروى أنه كان بمصر رجل ملتزم ملتزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء وأنوار دعاء فرقى يوم المنارة على عادته للآذان وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي فأدلى فيها فرأى ابنة صاحب الدار فامتتن, فامتتن بها وترك الآذان ونظر إليها ودخل الدار فقال له ما شأنك ما تريد فقال أنت أريد قالت لماذا قال لها قد سلبت لبي وأخذت مجامع قلبي قالت لا أجيبك إلى ريبك قال لها أتزوجك قالت له أنت مسلم وأنا نصرانية وأبا وأبي لا يزوجني منك قال لها أتنصر قال له إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سده كان في الدار فسقط منه فمات فلا هو بدينه ولا هو بها والعياذ بالله mala ya ce an ruwaito a misira wani mutum wanda yake kullum yana masallaci ladani ne ma kullum yana kiran sallah kuma akwai alama ibada tare da shi akwai alamar biyayya na Allah wata kusan yadda da masallaci suke sai an hau manara tudu ko na masallaci a kira sallah ya hau zai kira sallah sai kawai idan shi ya kai leƙe gidan makocin masallaci wani ba sare sai ya hangi yarsa shi kenan kawai sai ya rikici sai ya ji zuciyarsa kawai ta koma wajenta da haka sai ma ya bar kiran sallah Allah ya tsare mu ya bar kiran sallah ya sauko ya shiga gidansu shi da ta ce me ya same ka me ya shigo da kai gidan nan yi ta ce kai ya ce mata gaskiya kin mamaye zuciyata wato ta riga ta akwai kalmar da ake faɗa na to ta sace a yau na ya wuce sata eh inda wani abu gaban sata ma na eh na zuciyarsa bi ma'ana kawai ba abin da zai iya ba tare da da yana wajenta ba sai ta ce a ita fa ba za ta yarda da shi ba sai ya ce to zai aure ta shi ne sai ta ce a kai musulmi ne ita kuma kirista ce ta ce babana in ji ta ba zai dai aura min kai kana musulmi ba sai ce a yi shi kenan zai zama kirista wani ya ce eh a haka aka yi wallahi ai kai yanzu da ka ganka musulmi kai ta gode wa Allah kai ma ba wayan ka bane yasa kake musulmi wallahi kawai rahamar Allah ne zuciyoyinmu duka suna hannun Allah yana biya sai yadda ga dama eh shi yasa a musulunci ba a alfahari ba a ji wai kai innan ba dama ne a kawkacewa Allah gobiya kai ta roƙon shi kuma ya rike kawa imaninka ya tabbatar da kai Allah ka tsare mana imanin ya Allah ka tabbatar da mu a musulunci har mu bar duniya wani ake sare wani dibe ga dama ba shikenan Allah ya tsare mu kawai ya ce shikenan zai zama kirista sai ta ce shikenan ka zama kirista kuma ta ce za ta aure shi shikenan ya zama kirista ya bai ma fita a gidansu ba yana gidansu yana nan a wannan ranar da ya zama kirista akwai wani irin yadda suke gida tudu a gidan ya hau kawai sai ya goce ya wado ya wado ya mutu ba addini ba mata na 820 wallahi asara Allah ya tsare mu haka ya mutu ni bai samu mata ba shi ba musulunci kuma wani abin yana faruwa fa Allah yana faruwa nan mararraba nan nan wannan mararraba ban iya tuna shekarun ba dade ba akwai ladan a masallaci wanda shi ma saboda wata mata ya zama kirista kuma ya zama kirista kuma ranar lahadi zai je coci a nan mararraba mota ta kaɗe ya mutu malamai sun da suke ba Allah ya tsare ويروى أن رجلا علق بشخص وأحبه فتمنع عنه واشتد نفاره فاشتد كلف البائس إلى أن لزم الفراش فلم تزل الوسائد تمشي بينهما حتى وعد بأن يعود فأخبر بذلك ففرح فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسروره وانجلى عنه بعد ما كان كان يجده فلما كان في بعد ذلك رجع وقال لا أدخل مداخل الريب ولا أعارض نفسي لمواقع التهمة وأخبر فأخبر بذلك البائس المسكين فسكت في يده ورجع إلى أسوأ ما كان به وبدت علامات الموت وأماراته قال الراوي فسمعته يقول وهو في تلك الحال سلام يا راحة العليل وبرد الظل دم في النهيل رداكي رداكي أشهي إلى أشهى إلى فؤادي من رحلة الخالق الخليل وأنا خالق الجليل mala ya ce an ruwaito wani mutum irin masu neman maza shi kuma yana son wani yana son ya zo wajensa sai ya ce masa bayan ya yi ta kokari sai ya ce masa gashi nan zuwa ya kwanta fa har bai da lafiya saboda wannan ya kwanta har bai da lafiya shi kuma wannan ya taso ya ce yana zuwa amma yana hanya sai ya ce kai wannan abun shi ba ba zai shiga ciki ba wannan abun na sabon Allah ban da shi ya fasa sai ya ce a aika masa ba zai zo ba wannan abun ana gaya masa ba zai zo ba kawai sai ya rikice ya rikice ya koma halinsa irin na da na rashin lafiya kuma yana cikin wannan rikicin sai mala'ikan mutuwa ya kuma aka ji shi karara yana karanta waɗannan baitoci abinda baitocin suke faɗi yana cewa abinda rai shi yake so ya fi masa da samun rahamar Allah eh kuma yana faɗan wannan magana ya mutu ya zaɓi ya san zuciyarsa abinda zuciyarsa take so ya same ta ya fi masa ya samu rahamar Allah kaga dai wani ba sai an gaya ma matsayinsa na ba sai an gaya matsayinsa wannan san zuciyar barna ce zai yi barna ce sabon Allah ne bai same shi ba yanzu zai mutu yana cewa shi da ma da ma ya samu saban da ya fi masa ya fi masa samun rahmar Allah wannan waka na cewa ya fi son abin da zuciyarsa take so da rahamar Allah wani da ya ji shi yana faɗa sai ya ce masa wane ka ji tsoron Allah sai ya ce masa ina ai mai kasancewa ta kasance kaga kenan ana iya magana da shi ma ya ce masa ina wato abinda mai kasance a ta riga ta kasance ya ce shi ne sai ya kyale shi a gidansa ake wannan magana ya ce kamun ya kai kofar gida shi kenan ya mutu kamun ya kai kofar gidan mutumin mutumin ya mutu ya ce wannan sako ne ga mutane waɗanda suke wato son abinda Allah baya so kowane iri soyayya iyakar soyayya dai kai ka gani an yadda mutum ya so matar shi ko to ita ma yana da iyaka a musulunci an yadda aka akwai abin da kowa yake so Allah ma ya ce zuyina linnasi ko hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanadir al muqaddarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'am wal haras yace zalika mata'ul hayati dunya amma duk wannan soyayya ka san ba irin soyayya da kake wa Allah bane Daka duk abin da zai kai maganan wani abin ya mantar da kai Allah duk abin da ka so ya mantar da kai Allah to magana ta lalace shi yasa zaka ji Allah madaukakin sarki ya ya ya ya ya wa mumine dokaciya wal in kana aba akungo in kana aba akungo wa abna akungo wa ikhwanukum wa ashiratukum ko wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iktarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi sai Allah ya ce fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri da haka Allah ya riga ya gama da mu dai ya gaya mana in har dan adam zai fifita wani abu a cikin waɗannan lissafi a ko iyaye ko mataye ko yayaye ko dukiya ko kuma gida ko na ko kasuwanci ya zama ya fi son su akan Allah to shikenan Allah ce je a sauka lafiya a je a ci daɗi lafiya akwai ran da za ka zo akwai ran da mutuwa za ta zo da ka duk abin da dan adam yake da shi ba zai fifita shi akan Allah ba Allah ne a gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama shine a gaba da masa biyayya da da'a kan komai da kowa وقال أبو بكر بن عبد الله المزني جمع رجل من بني إسرائيل مالا فلما أشرف على الموت قال لبنيه أروني أصناف أموالي فأتى بشيء كثير فأتي بشيء كثير من الخيل والإبل والركيك وغيره فلما نظر إليه بكى تحسرا عليه فرآه ملك الموت وهو يبكي فقال له ما يبكيك فوالذي خولك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك قال فالمهلة حتى أفرقه قال هيهات إن قدعت عنك المهلة فهلا كان ذلك قبل حدود أجلك فقبل روحه mala abubakar bin abdullahi muzuli yake cewa wani mutum a cikin bani isra'il ya tara kudi ya tara dukiya lokacin da zai mutu sai ya ce a kawo mashi dukiyoyin shi a kawo mashi dukiyoyin shi a baje ya gani to sai aka zo mashi da dawakai yana da dawakai da yawa aka zo da su aka zo musu da raƙuma aka zo da bayi aka tara masa a gabansa yana wannan duba kayan dukiyar shi kawai sai ya fashe da kuka wato ga kaya kuma za a tafi a basu ko ya fashe da kuka yana damuwa yana wannan kukan kawai sai mala'ikan mutuwa ya iso sai ko mala'ikan mutuwa ya zo ko mala'ikan mutan da zai zo da yake jaraba sai ya zo masa a suran mutane sai ya tambaye shi yake me yasa ka kuka me yasa ka ci kuka shi ne sai ya ce masa to na rantse da wanda ya baka dukiyoyin nan shine Allah yanzu da ka gana shigo gidan nan ba zan fita ba sai na raba ranka da jikinka imana ka gani nan a yanzu nan da wannan wato kanawa dukiyar nan kallon karshe ne ya ce ba zan bar gidanka ba sai na cire ranka a jikin gangan jikinka shi ne sai ya ce a yi haƙuri a ɗan bashi lokaci ma ɗan lokaci ɗan kaɗan zai je ya rarraba dukiyar shi ne sai mala'ika ya ce masa ina babu lokaci babu lokaci ya ce ina ma a ce kafin yau ne ana wannan shi kenan lokaci ya cike aka zara ransa kuga wannan ya yi daidai da aya da allah maɗaukakin sarki yake ce mana ya yi hallazi na amanu ko an fi ku mimma da ku ya ku waɗanda kuka yi imani ku ciyar fa daga abin da muka ba ku Allah ya ce min kauli an yi ati a hada kumul maut kafin mala'ikan mutuwa ya zo kan ɗayan ku fa ya kula ya dinga cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin Allah ka dan bani lokaci mana me zai je ya ce fa as saddaqa zai je ta sadaka sadaka da larabci in an ce ma asadaka ana nufin sadaka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba da yawa kai yanzu da za a turke mutum a ce mala'ika mutu a ce ya bashi minti biyar je sadaka kuka haɗu na ada ka sha sadaka kuwa na amma ina ba a barin lokaci shi yasa kana da rai da lafiyar ka kai a kokari ka gina lahirar ka wallahi kai kokari kai abin da za ka yi wata ran lokaci zai kwace kwace wata ran za ka ga baka ba za ka iya ba shi ne kawai shi kenan sai aka dauki aka dauki aka dauki ransa أن رجلا جمع مالا فأوعى ولم يدع سنفا من المال إلا اتخذه آه وابتنى كسرا وجعل عليه بابين وسكين وجمع عليه هرسا من قلمانه ثم جمع أهله وصنع لهم طعاما وقعد على سريره ورفع إحدى رجليه على الأخرى وهم يأكلون فلما فرقوا قال يا نفس انعمي انعمي السنين فقد جمع لك ما يكفيك ألن يفرق من كلامها تعقبل إليه ملك الموت في هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفي عنقه مخلات يتشبه بالمسكين فقرع الباب بشدة عظيمة قرعا أفزعه وهو على فراشه فوسب إليه الغلمان فقالوا ما شأنك فقال ادعوا إلي مولاكم قالوا وإلى مثلك يخرج مولانا قال نعم فأخبروه بذلك فقال هلا فعلتم به وفعلتم فقرأ الباب قرأة أشد من الأولى فوسب إليه الهرس فقال أخر أخبروه أني ملك الموت ملك الموت ولما سمعوه ألقى عليهم الرؤبا ووقع على مولاهم الذل والتخشع فقال الملك قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ تأخذ به أحدا فدخل عليه وقال اسنا ما في في مالك مالك ما أنت ثاني فإني لست بخارج منها حتى أخرج روحك فأمر بماله حتى ودع بين يديه فقال حين رآه لعنك الله من مال أنت شغلت شغلتني شغلتني عن عبادة ربي ومنعتني أن أتخلى لربي فأن, فأن أدق الله المال فقال لم تسبني وقد كنت قد كنت تدخل على السلاطين بي و ويرد المتقي عن بابهم وكنت تنكه المنعمات بي وتجلس مجالس الملوك بي وتم وتنفقني في سبيل الشر وتنفقني في سبيل الشر فلا أمتنئ منك ولو أنفقتني في سبيل الخير نفعتك نعم خلقت يا ابن آدم من تراب ومنطلق ببر ومنطلق باسم ثم قبض ملك الموت روحه فسقط mala ya ce an ruwaito wani mutum ya tara dukiya mai yawa babu wani kalan dukiya da bai tara ba kuma ya gina gida babba kuma ya sanya masa ƙofa sosai ƙofofi guda biyu wata rana sai yana son ya yi ba walima ba ko ya ke kiran shi ne birthday ko shi ne ake yi ko na bayan birthday ne ake yi wanda za a karo mutane a ci abinci to fati lalle sai ya shirya fati ya gayyato yan uwansa duka ya sa aka yi musu abinci na alfarma ya hau kan gado kawai yana kallon su ya haɗa ƙafa yana suna cin abinci aka kulle gida lokacin da suka gama cin abinci sai yana wa kan shi kirari yana cewa ya ke rai wato an tara miki kudi zaki ci har shekarun da duk zaki a duniya akwai kudi kina da abin da zai ishe ki bai kara magana ba bai kara magana ba wato yana cikin wannan magana bai karar da maganar da yake yi ba sai kawai mala'ikan mutuwa ya shigo ya zo gidan amma da ya tashi zuwa sai ya zo a sunar mutane da riga wanda take a jikin sha na talakawa ya gagiya ya zo bakin kofa na gidan da ya zo sai ya buga kofa ya bubbuga kofa sai bayi suka taso yaran mai gida suka taso aka zo bakin kofa waye ne za ka ga mutum da riga ya gaggiya yana buga kofa ga yanayin da yake ciki shi ne sai ya ce ku kira min mai gidanku suka yi dariya suka ce kai ka isa da gida ya fito saboda kai kun san wa suke gaya wannan magana mala'ikan mutuwa ya koyi mura yana gaya mala'ikan mutuwa abin da sa yana gaya mala'ikan mu suna gaya mala'ikan mutuwa wai kai ka isa mu kira mai gidanmu suka koma cikin gida suka gaya masa ya ce da ba ku bashi kashi ba wallahi na da sanar gida an ce a bashi kuka da ba ku bashi kashi ba yana wannan magana sai ya kara buga kofar fiye da yadda ya buga da farko ya kara duk dukan kofa shi ne sai suka kara dawowa shi ne sai masu gadi suka fito ya ce musu kalle su kawai ce musu ni mala'ika mutuwa to to ka san maganar mala'ika ko yana sukar surar mutum na mutuwa duk sai jikin su ya mutu duka suka zama wasu iri sai suka koma suka suka gaya wa mai gida cewa fa abun fa ya yi tsananta ya ce shi mala'ika mutuwa ne tsoro ya kama su shi ne sai ya ce ku je ku ba shi haƙuri wallahi kuwa ku je ku lallaba shi ku ba shi haƙuri ku ce ko zai yadda ya ɗauki wani a cikin ku a yi mana na kai ko maimakon oga na ko guda biyar haka a bashi ya iba suna wannan magana kawai sai gashi a cikin gidan ya shiga sai ya ce masa ka yi duk abin da za ka yi da dukiyarka ba zan fita a gidan nan ba sai na ɗauranka magana yanzu za ka ranka shika da haka ya ya ya sa sai ya ce a kawo masa dukiyoyi shi aka kawo masa kudinsa aka tara masa sai ya ce Allah ya la'anci yannan dukiya yana la'antar dukiya ya ce ki wannan dukiya ke kika shigaltar da ni daga bautan Allah ke kika hana ni da rinda ibada shine sai Allah ya sa dukiya ta yi magana kudi na magana dukiyar mai take cewa ta ce a duka daina zagi na a to daina zagi ta ba ba ta sa shi ya mori ta ce bayan dalili dalili kake shiga wajen sarakuna saboda kana da ni na da an ce sarkin kaza kai ne sai ya buɗe ƙofa ya ce ta ce saboda ni ne ba ya ce in talaka suka zo koransu ake yi amma kai saboda ni idan aka zo ka zo sai a ce ka shiga ya ce da ni ne ka aure kake ta aure yan mata kuma da ni ne kake zama tare da sarakuna ya ce kuma kana ta ce kana ci da ni ta hanyar sharri yakan ka ciyar da ni ta hanyar alheri sai kana ci da ni ta hanyar sharri da haka ni ko bai sana hana ka ba inda ka yi da ka ciyar da ni ta hanyar alheri da na ma amfani da ka kaga dukiya in an yi alheri da ita ta yi amfani in an yi shari da ita ta yi rashin amfani shi ne ya ce ɗan adam ita dukiya fa take wannan magana ta ce kai ɗan adam an fi halice ka ne daga ƙasa kai ba ba komai ba ne ƙasa ce kuma wato ko dai ka yi aikata alheri akwai wanda zai koma cikin ƙasa ya aikata alheri yana da ya koma da lada akwai kuma wanda zai koma cikin ƙasa da zunubi shikenan tana gano wannan maganar sai mala'ika mutuwa ɗauke shi an gama saura kuma magada alhamdulillah sai mu tsaya nan to assalamu alaikum Allah Allah ya kara mamanan lafiya da nisan kwana Allah ya kara mana lafiya dukanmu da nisan kwana eh malam ina da da kudin kasar waje kaman dola kuma lokacin yin zakata ya kusa don Allah malam ya zai yi da kudin saboda kudin ba duka ne nawa ba a wurin aiki na akan tura mu kasar waje wurin aiki idan mun dawo najeriya ofis zai ba mu dama lokacin zai bude mana office portal for payment lokacin za mu yi amfani da kudin mu yi payment sauran da sauran da suka rage su ne nawa amma har yanzu ofis bai bude mana portal for payment ba don allah malam ina son karin bayani to kai za a tambaya karin bayani don tambaya ta farko shine a cikin wannan kudin ko ka san nawa ne kudinka ai kun gane hausan eh dole ne a tambaye ka wannan ka san nawa ne naka in kuma ka san nawa ne naka shin tabbaci ne in ka zo yana nan a naka domin akwai kudaden da sunansu naka ne amma baka da tabbacinsu su ma hukuncinsu daban amma akwai kujerun da ba sa wajenka amma kana da tabbacin su baka da matsala na da haka duk waɗannan ko gobe sai ka rubuto bayani a kai waɗannan zai ka ji amsa tambaya ta biyu da ya ce malam idan idan na fidda zanka zan iya ba uwata wani abu da ta raba ma 'yan uwa 'yan uwanta da makwabta kwarai za ka bata amma ba ita za ka bata ce ba za ka iya bata ta raba wa 'yan uwa da sauran makota na uku dama malam ina da yan uwa tana aikin gwamnati amma ita da mai gidanta saboda mijinta ne wa sai godiya sarari ita ma baya isanta ita ma zan iya bata za ka iya za ka iya bata zakka har mai gidanta ma za ka iya ba za ka iya bashi da kan ka rubuta ka bashi na dai ka san yawan kudinka a cikin wannan kudin sannan kudin na tabbas ne ko dai na zato ne duk wannan shi zai sa baka amsa insha Allah na'am na biro na na biro biro na ne ba ka gan shi ba ok gashi nan na'am ka iya ba in kana son in kana son ka rage sai dai ka yi zakka sau biyu a ramadan idan misali mutumin da yake zakka za ka fi gane a ce kana yi a sha'aban ne na sai kana son ka koma ramadan sai ga shi lokacin zakanka ya yi shin za ka iya bari sai ramadan ka yi shi ne maluma suka ce ba za ka iya ba amma an kana son ka koma ramadan sai ka yi zakka a sha'aban sai ka sake yi a ramadan in kai a ramadan daga yanzu zakkanka ta dawo wace ta dawo ramadan kaga ba za ka sake ba sai next ramadan ba za sai ka dawo ramadan kenan da haka ba a yin ba a cogi sai dai ka kara naka a baya a baya to ai wannan dawa baya ne kana yi dawa baya lokaci ya yi kaƙi wai kana jiran za ka koma wani waje shine ba za ka iya ba amma baya za ka iya a baya ai kai ne ka ga baya na eh za ka iya baya baya ba matsala na eh ba kowa ba a ba kowa ba wasu allah na rufa musu asiri eh na na eh yanzu ya canja wata ne kawai ya ba da baya ya ba da shekara yanzu ya dawo kawai ya dawo an zakan shi ta dawo ramadan ramadan ramadan ramadan eh shi ne ai ba shi ne yake canzawa ba daman matsalar shi ne suka ce sai dai kai wato kama a ce sai dai a hau ka ba ka hau bayan allah ba shi ne ma'anar magana sai dai kai ka kara don kana son ka yi canji amma ba za ka rage na bayan Allah ba saboda idan misali saura wata biyu ka bada zakka an ka jira ka ce za ka koma wata biyu kaga wata biyun nan zama ba ka yi zakka a cikin su shi ne babu na alaikum ba kamfani ba ne to akwai akwai waɗanda ba musulmi ba a blog ɗin o sai babu na to to sai ku nemi katon kwaɗo sai ku nemi katon kwaɗo ku kulle don su ringa sallah lokacin da ake sallar juma'a sai a sassa shi a gida a kulle na na nufin dan dai sallar juma'a sati guda daya na kuma suna musulmi ba za a ce dan kana gadi ka da sallar juma'a ba akwai abubuwa da ba a musulmi ba hata neman kudin sama baya bari ya kai shi wannan saboda fa abin da ya zo yi duniya shine ibada da haka akwai larurar da take sawa amma ba irin wanda dan adam yana da abin da zai iya ba da haka in har da yadda za a yi su dinga sallar juma'a lalle ku shirya musu yadda za ku yi sallar juma'a kuma ku tsare gidanku yadda ba abin da ba ba da yawa to waye kuka shi ma ka ce daina kuka kamar wa zai ga sallar juma'a eh sallu ala nabi shari'a to daga kai sai shi sai mu yi sallah bismillah alaikum kaga magana kaga alternative shine na ce za a yi da alternative tunda akwai masallatai kwarai da gaske akwai masallacin karfe daya akwai masallacin karfe biyu ka gani akwai na biyu da rabi amma dai kaga in ɗaya dai na ɗaya sai in zai dawo kaga kun samu alternative amma cewa su zauna ba sa sallah gaskiya kuma kar ku yadda baka ji na tambaya na ce kamfani ba ne ai da sun ce min kamfani ne zai ce ai da da sauki sai kawai lokacin a sa wanda ba musulmi ba da ya ringa yi ba shi na ƙarshe ga shi wa alaikum salam amin amin ladan ne ai ko ladanai yanzu alfijir sadi da kazib su ma za su zama kazib din dan ko ladanai yanzu ba su ba wani alfijir kalanda suke kallo suke kiran sallah Allah ya sauƙaƙa saboda yanayin ganin alfijir a irin yanayin garin Abuja ma wahala zai saboda akwai hasken fitila a sama akwai abubuwa irin yadda ko na dama ai suna aiki ne ja kafin a ga alfijir bare abuja allah na tuba na taɓa gaya muku wata shekara ana ganin wata allah ya ji kan marigayi ta imam muna a national muna karatu da shi da magariba ana cikin karatu ranar da ake ce a duba watan ramadan kawai bawan allah ya shigo da sauri ya ce malam ya ga wata malam ya yanke karatu ce to mu je mu gani wani muka fito da jama'a da malam a gaba Allah ji kanshi ina kallon mu duk jama'a muka fito aka zo kowa ya ce gashi can aka nuna shi muka gai abu kyalliha shi ana ta salati masu na ƙarƙalle yau mun ga wata sai wani ya zagaya ya ce malam ƙungiyar kiran ne ba ina kiran na gini dogon wannan ashe kungiyar shi ne abin ya ɓace a duhu sai shi wannan ya wala ya haka aka yi an gani ta salati kare sai a ji a ce an ga wata ashe kiran kiran aka gani da aka ba ba ka yi ba za ka iya neman shi a nan ba mala kar ma ka wala kai rinka kallon kalanda kawai na Allah ya karba sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani ba Allah ya tafi jarraba yana neman bara addu'a Allah ya sa ya ci marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya iyayenmu da suka rasu Allah ya ji kansu malamanmu da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya san bukatun muna alheri Allah ya biya mana mu karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان